الحمد لله العلي الأعلى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأشقياء أما بعد فيا أيها المسلمون إن الغاية العظمى من الإبادات كلها تعظيم الخالق سبحانه وكمال التذلل له عز شأنه وتحقيق غاية الحب له سبحانه وبحمده ليكون العبد في غاية التوحيد الكامل لربه مجسدا في حياته قول ربه جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين إن عبادة المسلم لربه يجب أن تكون دائمة لا تنقطع ولا تزول إلا بموت العبد ومفارقته هذه الحياة قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إن فريضة الله على عباده في هذه الحياة أن يستقيموا على عبادة الله جل وعلا وأن يلزموا طريق الرشاد والهدى وأن ينأوا بأنفسهم عن سبل الشيطان ومواقع الردى فاجعل شعارك أيها المسلم قوله جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير وجعل نصب عينيك وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال قل آمنت بالله ثم استقم أيها المسلم اجعل من أداء الفرائض بائسا إلى المزيد من الخيرات وفعل الصالحات وهاجزا منيعا وسدا مهكما من الوقوع في المعاصي والسيئات يقول ربنا جل وعلا لن ينال الله لهومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فكل ربك في حياتك كلها متقيا طائعا منيبا فمن أراد السعادة الأبدية والفوز الأتم والفلاح الأكمل فليستقم على تقوى الله جل وعلا وليلزم نفسه بذلك سرا وجهرا في أهواله كلها يقول ربنا سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون فجاهد نفسك عبد الله واسأل الله الثبات على الطاعة والهدى واستعن بالله تبارك وتعالى وأخلص النية بعظيمة راسخة على التزام شرائع الإسلام واستهبار الخوف من الله جل وعلا وتذكر حال هذه الدنيا وأن الآخرة خير وأبقى رب نفسك على الفضائل والأعمال الصالحة والبؤد عن أسباب سخط الله جل وعلا قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وتذكر بقلبك وجوارحك الوصية العظيمة للنبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم حين قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى رواه البخاري فتمسكوا بدينكم تفلحوا والتزموا طاعة ربكم تسعدوا قال تعالى قد أفلح المؤمنون بارك الله لنا في وحيين ورزقنا الهدى والتوفيق والسداد أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يوم ما سأل بركة خطبر متيو تاكن تشيني استقامة بمعنى ديديتوان باوة bai yi baya ba kuma bai wuce iyaka ba ya tsayiwe daidaitu ita ce kawai hanya guda ɗaya ta tsira kuma ita ce hanya ta aminci baya da za a yi bawa ya tsira ko ya samu aminci a gidan duniya ko ko a lahira matuƙar bai tsayu ya daidaitu akan yadda Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi ya tsayu ya daidaitu ba ya ku uwa musulmi lallai manufa da buri mafi girma na dukkanin ibada da Allah ya shar'anta kuma bawa yake aikatawa shine kawai a girmama Allah mahalicci sannan kuma a samu kamala ta rusnawa da kankan da kai ga Allah subhanahu wata'ala da kuma tabbatar da makuran so ga Allah subhanahu wata'ala da kuma godiya tabbatacciya har zuci wacce ba ta da iyaka ba ta da adadi ga Allah maɗaukaki sannan bawa ya yi wannan ne don shi bawan ya zamo ya dace da shiga kaiwa makura wajen tauhidi na Allah maɗaukakin sarki wanda yake cike da kamala wannan ya kai bawa matakin da rayuwarsa da maganganunsa gaba ɗaya zai zai masa jiki duka ya yadda a hannun Allah yake sannan yana yi ne don neman yardan Allah kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗi cikin suratul al'ami Allah ta'ala ya ce kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin ka faɗa musu cewa lallai ni sallata da ibadana da rayuwata da mutuwata gaba ɗaya fa na Allah ne ubangijin halittu ba shi da wani abokin tarayya cikin waɗannan al'amura nawa baki ɗaya kuma da haka ne Allah ya umarce ni ni ne kuma farkon wanda ya miƙa wuya lallai bautan da musulmi yake yi ga Allah mahalicinsa wajibi ne wannan bauta ta zamo dawwammiyar ibada ce wanda ba za ta yanke ba kuma ba za ta gushe ba ta yadda zai zamo ƙarshenta za ta zo masa ne tare da cikawan bawa ya zamo lokacin da ya yake barin duniya da wannan Allah madaukakin sarki ya umarni cikin suratul hijr ya ce wa abdu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin kai ta bautawa Allah mahalicinka ba daga kafa ba sassautawa ba yankewa har sai yaqini ya zo maka yaqini ita ce mutuwa ya ku bayin Allah lallai abinda Allah madaukakin sarki ya farlanta wa bayi a wannan rayuwa ta duniya shi ne su tsayu su daidaitu akan bautan Allah maɗaukakin sarki sannan su lizimtar wa kansu bin hanya ta shirya da tafarki na tsira su nesantar da zukatansu da rayuwarsu daga dukkanin hanyoyi irin na shedan da kuma dukkanin wata magangara wanda in mutum ya bita za ta mai da shi baya ta rage masa imani ko ta lalata masa ayyukansa da haka ya kai bawon Allah a matsayinka na musulmi kullum ya zamo alamarka da ake ganinka a gane ka da ita shine abinda Allah madaukakin sarki ya faɗi cikin suratul hud Allah ta'ala ya ce fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir ka tsayu ka daidaitu kamar yadda aka umarce ka da kai da duk waɗanda suka biyo hanyar Allah tare da kai kada ku ɗagawa domin lalle Allah maɗaukakin sarki yana ganin duk abin da kuke aikatawa wannan aya da ita da ire-irenta saboda tsananin da suke da shi na umarni mai ƙarfi ya sa ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa shayyabat ne hudun wa akhawatuha suratu hud da ƴan uwanta su suka sanya ne nayi furfura da wuri saboda wannan umarni da Allah madaukakin sarki yayi na cewa ka daidaitu ka tsayu kamar yadda aka umarce ka don haka bawan Allah ka sanya matsayin idanuwanka su dace da wasiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama a yadda yake faɗa ma wani cikin sahabbai yake ce da shi qul amantu billahi summa istaqim ka ce nayi imani da Allah sannan ka tsayu ka daidaito akan wannan kalma da ka faɗi na cewa kayi imani da Allah ya kai dan uwa musulmi duk lokacin da ka zo da aka aikata wani aiki na farilla da Allah madaukakin sarki ya farlanta maka to ka sanya wannan aiki na farilla din ya zama wani abu ne wanda yake ƙara zaburar da kai wajen neman ƙarin alkhairai a wajen Allah maɗaukakin sarki da ayyuka kyawawa ya zame maka wani hijabi ne mai ƙarfi wanda zai hane ka ya kange ka ya zamo maka garkuwa daga afkawa cikin ayyukan saɓo da miyagun ayyuka wanda Allah baya so Allah maɗaukakin sarki ya mana ishara da wannan a cikin suratul hajji a yayin da yake magana akan sha'ani na yanka da mutane suke na ibada a lokacin sallar lahiya Allah ya ce layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum ku sani fa dabbobin nan da kuke yankawa dan neman kusanci zuwa ga Allah dan murna na bukin idi da shari'a ta yaje muku ku sani wannan naman ba zai riski Allah ba jinin da kuke zubarwa na dabbobin ba zai riski Allah ba abinda kawai yake riskan Allah shine abinda ke cikin zukatanku na takawa da haka duk lokacin da zaka yi aikin alkhairi zaka yi wata ibada to ka sanya wannan ibada ta zama wata abace da za ta ƙara zaburar da kai wajen ƙarin alkhairanka na lahira da kuma ƙara yawaita ayyukanka na ƙwarai ya kai bawon Allah ka kasance a cikin rayuwanka gaba ɗaya ka zamo kana yi ne kawai don Allah ka zamo mai takawa mai tsananin tsoron Allah mai da'a wa Allah kuma mai yawan komawa zuwa ga Allah dukkanin mutumin da yake son arziki na har abada yake son rabauta cikakkiyar rabauta yake son nasara mafi kamala to lalle ne fa sai ya tsayu ya daidaitu akan jin tsoron Allah sai ya lizumta wa zuciyarsa haka a bayyane da kuma a ɓoye a cikin dukkanin halayensa domin Allah subhanahu wata'ala ya yi mana ishara da wannan cikin suratul ahqabi Allah madaukakin sarki yace innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu lalle bayina waɗanda suka ce mahalicin mu shine Allah sannan suka tsayi suka daidaito akan hakan to fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro akan su kamar yadda kuma ba za su yi bakin ciki ba ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun Allah yace waɗannan sune ƴan aljanna kuma dawwama za su yi a cikin wannan gida ta aljanna wannan sakamako ne na abin da suka kasance suna aikatawa a gidan duniya na imani da Allah da tsayuwa akan imani ya kai bawan Allah lalle kai yaki da ranka makuran yaki sannan ka roki Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da kai akan yi masa da'a da hanya ta shari'a ka nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala ka tsarkake niyyarka da himmanka ta zamo tabbatacciya sannan ka lizimtawa zuciyarka bin abinda Allah madaukakin sarki ya shar'anta na musulunci kowane lokaci ka rika halarto wa zuciyarka da tsoron Allah maɗaukakin sarki domin a kwana a tashi wata rana za ka je gabansa ka yi tunani game da halin wannan duniya da muke rayuwa a cikinta mai gushewa ce kana raye tana iya kauce maka ka dawo kana nan kamun baka tana iya yiwa ka rayu kullum ana ganin kana nan amma wata rana dai za ka tafi za ka barta ko da kana cikin sharafinka da ɗaukakanka da sanuwanka da duk abin da ka kai na matsayi kana iya tafiya a ciki sai ka tuna kuma halin lahira cewa ita ce mafi alkhairi kuma ita ce abu wanda ya fi wanzuwa ka yi ƙoƙari ka yi tarbiyya ka raini zuciyarka akan ayyuka masu falala akan ayyuka kyawawa da nisantan dukkanin wani abin da ke sabbaba wa bawa fushin Allah maɗaukakin sarki domin ka sani Allah madaukakin sarki yayi bushara yayi alƙawari ga bayinsa cewa walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana lallai duk waɗanda suka yi kokari a cikin tafarkin mu na kiyaye dokokin mu da kiyaye shari'ar mu da ayyukan da'a Allah yayi musu alƙawari sai da hada da rantsuwa da karfafawa cewa lanahdiyannahum subulana Allah ya ce wallahi tabbas mu ko sai mun shiyar da su zuwa ga tafarkin mu ya kai bawan Allah ka yi tunani da zuciyarka da gaɓoɓinka ka tuna wasiyan nan mai girma na annabin da ya zo da shirya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a yayin da yake faɗi a cikin hadisin da Imam Bukhari ya fitar da hadisin rahmatullahi alaihi yake cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba kowa da ka gani cikin al'ummata zai shiga aljanna sai wanda ya ƙi ya ce baya so ƙila wa ya rasulallah wa mai ya aba sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah waye kuma zai ƙi shiga aljanna saboda sun ji inda manzala ya rika ba da labari da sifofin wannan gida na rahama amma a ce akwai wanda zai ƙita manzala ya ce da su man a ne da halal janna duk wanda ya yi mun da'a wannan kuma kaddara masa kawai kariya kamar ya ma shiga aljannan ne wa man asani faqad aba wanda ya saba min wannan shine wanda yake nuna bai da bukatun gidan aljannan da Allah ya tanada wa bayi na kwarai ya ku bayin Allah ku yi riko da addinin ku wallahi tabbas za ku rabauta ku lizumta wa kanku da'a wa Allah mahalicinku wallahi da ku samu arzikin duniya da lahira Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana cikin suratul mu'min cewa qad aflahal mu'minun Allah ya ce haƙiƙa tabbas mu'minai sun maci nasara sun rabauta da haka duk mutumin da ya yi imani ya daidaita tsaye akan imani wallahi ya ci nasara kuma ya rabauta ya samu duk abin da ake so a same shi ya ku bayin Allah lallai dan adam a wannan gida ta duniya yana da bukatan ya rabauta da dukkanin wani abin da ake so da abin da ake kwaɗayi yana da bukatan ya samu nisanta da tsira daga dukkanin wani abin da ke kunshi da bakin ciki ko ko wani abin da ke akwai firgici a cikinsa a daidai lokacin da bawa ya zama waɗannan tunani suna cikin zuciyarsa to abin da ya zama wajibi a kansa shine ya zumci wasiya da Allah mahalicinsa mai girma yayi ya yi ƙoƙari ya tabbatar da wannan a yadda Allah maɗaukakin sarki ya kiraye masu imani cikin suratu Ali Imrana Allah ce ya ayu halladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun ya ku da suka yi imani ku yi haƙuri ku doge ku tabbatu akan haƙuri ɗin sannan ku yi ribabi ku tsara dokokin Allah tabbas in kuka yi wannan za ku rabauta malamai suka ce ribabi anan kalma ce wanda ta tattaro ta kunshi dawwama akan ayyuka na alkhairi dan haka inda kuka dawwama akan ayyukan alkhairi kuka yi hakuri akan su kuka tsara dokokin Allah to wallahi tabbas za ku rabauta a ɗaiɗaikunku kamar yadda za ku rabauta a dunkule cikin al'ummarku ya ku bayin Allah ku tsayu ku daidaito akan da'a wa Allah madaukakin sarki ku zamo bayi waɗanda suke gaggawa wajen aikata ayyuka na ƙwarai sannan ku yi ƙoƙari wajen kiyaye zukatanku su yi haƙuri su taƙaitu akan ɗa'a wa Allah ku lizimtar da su ku haƙurtar da su wajen kamewa daga afkawa abinda Allah ta'ala ya tsawatar a kai sannan ku yi ƙoƙari wajen sabarwa zuciyanku da neman lada akan ababen da Allah ya ƙaddari suke samun ku cikin mu'amalanku da bayin Allah na ababe wanda yake marasa daɗi ku zulirinta wa zuciyanku haƙuri da wannan da kuma neman lada a kai Allah maɗaukakin sarki cikin suratul hajji ya kirayi masu imani ya ce ya yi hallazina amanu ka'u wastudu wa abudu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun ya ku waɗanda suka yi imani ku yi ruku'i ku yi sujuda bi ma'ana ku zama masu yawaita yin salloli ku bauta wa Allah mahalicinku ku aikata ayyuka na alkhairi in kuka yi wannan tabbas za ku rabauta sannan lallai bayin Allah mu sani Allah madaukakin sarki ya umarce mu da wani al'amari mai girma wanda cikin wannan al'amarin akwai rabauta da tsira wannan aiki mai girma mai daraja ya ku bayin Allah shine yawaita salati da sallama ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya umarce mu da haka kuma ya tabbatar mana shi ma yana wannan salati ga annabinsa mala'ikunsa masu nayi annabin Allah ya kwaɗaitar da mu akan yawaita yi masa salati da irin alkhairan da ke ciki in ka yi masa ɗaya Allah zai yi maka goma wanda ya lizumci yawan salati ga annabin Allah wannan bukatunsa da damoyinsa ko bai ɗaga hannu ya roƙi Allah ba Allah yana biya masa wani ya zo ya faɗi wani adadi na lokutansa na ambaton Allah da zai ware don yin salati ga annabin Allah manzar sallama ya ce da shi ka kyautata amma da za ka ƙara da ya zama maka alkhairi ya ce zan ya kai har matakin da ya ce biyu bisa ukun zikiran da zan riƙa yi salati gare ka ne manzar Allah ya ce masa ka kyautata amma da za ka ƙara da ya fi maka alkhairi sai ya ce masa ya ma'aikin Allah daga yanzu duk zikirorin da zan riƙa yi shine salati zan riƙa yi gare ka ya ce in ko har kai haka to Allah madaukakin sarki zai biya maka dukkanin bukatunka zai yaye maka dukkanin abin da ke damunka zai kuma amintar da kai daga dukkanin abin da kake jin tsoronsa da haka bayin Allah annabin mu annabin rahama lalle ya yi dusantar da mu ga mafita akan dukkanin wata matsala a rayuwa da dukkanin hanyar da za a ci nasarar duniya da lahira babu abu guda daya wanda bai nusantar da mu ya dora mu akan sa ba abin da ya rage mana kawai shine riko da abin da kuma aikatawa tare da yaƙini cewa mun yadda abin da annabi ya faɗa gaskiya ne babu shakka babu kokonto a cikin Allah zai cika mana wannan wa'adi din Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم غفر للمسلمين والمسلمات اللهم غفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم غفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة اللهم أنزل عليهم رضاك يا أرحم الراحمين اللهم غفر لهم ذنوبهم اللهم كفر عنهم سيئاتهم اللهم أهلل بهم رضوانك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أرضنا وارض عنا اللهم أحفظنا واحفظ المسلمين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك يا الله أن نغتال من تحتنا اللهم اكتب السلامة والآفية للمسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم ألهمنا رشدنا وإذنا من شرور أنفسنا اللهم وفق ولاة اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما فيه صلاح رعاياهم اللهم اجمع المسلمين على الخير اللهم اجمع كلمتهم على البر والتقوى اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تؤتي نفوسنا تقواها اللهم زكيها أنت خير من زكاها اللهم اجعلنا سببا ومفتاحا لكل خير ومغلاقا لكل شر يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا ممن يحب المسلمين كحب أنفسهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا ممن يحب يحبون للمسلمين ما يحبون لأنفسهم يا حي يا قيوم اللهم يا غني يا حميد عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله